بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du in wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kaifa nurabbi auladana wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba mai tarun albarka a daidai wannan yini da kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin litinin wanda ya yi daidai da goma sha biyar ga watan ukun musulunci watan rabi'ul awwal hijira yau na da shekara 447 daidai da bakwai ɗin ga watan tara ko kuma takwas ga watan tara na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin unwani da malici hallu mashakilu shabab abubuwan da suke warware matsalolin matasa mun karanta na ɗaya na biyu sai lokaci ya cin mana daga cikin abubuwan da malam ya ce suna warware matsalar matasa na farko da ya ce aure har inda damar yi na biyu azumi na uku a tasa'idu wa tasami shi ne tarbiyyar rai da zama cikin mutanen kirki da kullum ka so ka zama mutum mai daraja kada ka yi da kaskanci to shi ma wani iyacin abin da yake gyara rayuwar matasa abinda za mu tashi a yau insha Allah a gaban namba ta uku a shafin littafi na 35 wannan kuma shi ne darasinmu na 17 a cikin wannan littafi insha Allah malike cewa daga cikin abin da yake kawo maslaha da gyara a rayuwar matasa shine akwai ariyada albadaniya shine motsa jiki ne ariyaba kamar motsa jiki ta hanyoyin da shari'a ta ainihin yadda da shi kamar sukuwa na dawaki zuwa motsa jiki na gudu ko sassarfa ko tafiya nomali ba tare da an bayyana tsiraici ba ko an shakuda da mata da ainihin hawa raƙumi a yi sukuwa ko hawa jaki ko wani aiki da za ka dinga motsa jikinka ko wani ɗaukan wani abu da sauƙewa da dai dukkan makamantan waɗannan abubuwa inda har shari'a ta yadda jiki ya motsa gumi ya fita ta wannan hanyar mai kyau to iya cikin abin da yake ƙara inganta rayuwar matasa wani iya magana ne wajen ingancin rayuwa ruhiya ma'ana rai ya gyaru zuciya ta yi kyau kuma ita wannan gaba ta motsa jiki ta lafiyar kama tana karuwa wanda ya fi ka motsa jiki to ya fi ka lafiya domin jininsa kullum iya circulation a jikinsa wa'ansu ƙananan cututtuka suna iya fita sanadiyar motsa jiki da fidda gumi ga ɗan adam har ma malaman lafiya suna ba wa masu ciwon siga shawara irin fita da motsa jiki har a yi gumi ɗin nan to iya kawo sauƙi game da wannan matsaloli ɗin to amma ba a bar abin kofa buɗe ba akwai motsa jiki da ake wanda bin hanyar ya haramta kamar motsa jikin da za a fidda tsiraici mun san tsiraicin ɗan adam mafi girma mutum shi ne aka ce ma bai na sura ila rukuba tun daga cibiyarsa har zuwa gwiwarsa na ake kira al'aura mughallaza wanda har in wani gu ya fita da gangan a wannan ɓangaren to kana cikin la'anallahu naziru da manzura ilai wanda Allah ya la'anci mai bayyana tsaraici da wanda kuma yake kallon tsaraicin mutum da gangan kuma ɗaya daga cikin wannan gun daga cibiya zuwa gwiwa har in ya bayyana da gangan kana sallah to mutum ba shi da sallah domin suturatul aura wajib an gane ko iya cikin shuruɗu sala suturce al'aura kamar yadda muka karanta a baya to kaga duk motsa jikin da zai jawo bayyana tsiraici to ya haramta abu na biyu motsa jikin da zai zamuto ana cakuɗeɗeniya da mata kamar abubuwan da suke faruwa a kam na nyic haka duk wanda ya kam na nyic ya san irin wannan kwamace Allah a ce motsa jiki ne amma ana cakuɗi ne da mata shi ma wannan agun musulmi ya haramta motsa jiki da za a yi cakuɗi ne da mata ya haramta sannan na uku motsa jikin da zai ci karo da lokacin sallah a ce motsa jikin ya jawo har a kira sallah a jira liman a yi kama duk baka bari ka zo ka yi sallah ba to shi ma wannan motsa jikin ta wannan hanyar ya haramta to saboda ka ya uwa idan mun ce motsa jiki to ta wannan hanyar da shari'a ta tabbatar ya halatta amma duk abin da zai ci karo na nassin shari'a to babu shakka ya haramta bin wannan hanyar wajen motsa jiki an fahimta to sai mutum ya ta ina yake motsa jikinsa tunda ya zama akwai abubuwa na zamani ga masu hali mutum zai sai injin motsa jikin ya je a gidansa wani ma bai gan shi ba ko cikin dare ko da sassafe ko wani lokacin da yake da dama sai je ya hau injin kamar keke haka duk ya iya ƙure ya sa nan ba iyayen da yake so jikinsa ya jijjo kamar iya tafiya akan keke akan titi har sai yayi gumin da yake bukata sannan ya je ya wanka ya wuce to duka wannan zamani ya zo da shi kuma ta manyan malamai suna amfani da irin wannan manyan malaman mu musamman wanda kullun suna zaune ba zirga zirga haka da manyan sarakuna wanda duk inda suke suna zaune a gudaya to su ma wannan suna keɓe kansu a gidajensu suna irin wannan domin ƙara lafiyar jiki amma babu shakka irin abin da matasa suke a yanzu na motsa jiki wajen cakuɗe ne da mata ko motsa jiki da bayyana tsaraici ko motsa jiki ya ci karo da lokacin sallah musamman magariba ko la'asar to wannan ya haramta gaba shari'a ba ta da wannan an bayyana wannan to lalle ilalla matasa motsa jiki iya zama sanadiyar gyara zuciyar mutum sannan kuma iya zama sanadiyar ƙarawa ganga jikinsa lafiya sai malik ya cewa hiya juhudun jasdi abinda ake nufi da ariyada badaniya shine juhudun jasdiyun shine kokarin gangan jiki aljasad shine gangar jiki gabanka ga sunan tun daga kafa har kai ana ce masa jasad to motsa wannan kokari wajen motsa su da sarrafa su to shi ne abinda ake nufi da ariyada badaniya fal'iƙibalu alaiha da fuskantuwa zuwa ga motsa jikin ka samu lokaci da kuma irin tsarin da za ka yi wanda ba zai ci karo da lafiyarka ba wal inaya bi tarbiyya albadaniya kuma hakan iya sa ka kula da lafiyar jikinka kaga bayan gyara na zuciya iya zama sanadiyar ƙarawa jiki lafiya ana fahimta yasa an ce duk wanda ya haura shekara 40 zuwa 50 to yana da kyau kullun ya dinga motsa jikinsa ko da lafiyarsa kalau ko da tafiya ce normally tafiya haka ba tare da kai gudu ba ka samu lokacin da zaka ke zagayawa a kafa akalla ka dau minti 15 zuwa 20 kana tafiya da sawunka ka je ka dawo to wannan malaman lafiya suna ba da wannan shawara domin iya zama sanadiyar karawa jikinka lafiya da kuma korar wa'ansu daga cikin cututtuka wanda suke cutar da dan adam an fahimci wannan sai malik ke cewa wal ishtiraku fil firaqi al kashfiyya wan nawadi al adabiyya al khaliyya min al ikladi shabab wal fatayat yace duk da yace a motsa jikin to kaga ga abin da ya kawo irin bayanin da muka yi da farko yace wal ishtiraku al firaq da haduwar abin da ke rabe kamar cakuɗeɗeniyar maza da mata to baya cin abin da shira ta ce an fahimta cakuɗeɗeniya na maza da mata da niyyar motsa jiki to shi ma wannan shari'a ba daidai da shi ba kuma da alkashifu alkashfiya shine wannan bayyana tsarai shi daga alkashfu ne abin da yake lulluɓa ka buɗe shi ka bayyana shi an fahimta ɗan adam akwai suturatul wajib akwai kuma suturatul kamal suturatul wajib duk inda ya zamto gangar jikinka ne zuwa ƙasa da sama da gwiwanka to wannan iya cikin wajibi in dai ba da larurwa ba ka sanya tufa da za ta rufe ma wannan gu amma barin hannu da ƙauri da sau wannan rufe su kuma kamala ne amma suturce jiki ƙirjinka cikinka abin da ya yi ƙasa har ƙasa da gwiwarka to wajibi ne wannan an bai fitar nan amma ka sa kaya hadda hula wani hadda naɗi wani hadda gari to wannan kamaliyar ne iya cikin cikar kamala an bai fitar da ke ku to wajibi ne mutum musulmi ya san ina ne idan ya bayyana a jikinsa ya yi wa Allah laifi matuƙar a waje abin da kowa zai iya ganinsa ba wai don Allah ya ma jikin ba kuma a ce ko ina ka je ka bayyana abin da ka so shari'a ta sa matsari ita kuma ƴar uwa ƴa mace tun da mata muna tare da su suna sama suna sauraron mu wa an suna gidaje suna jin mu to ita kuma duk jikinta al'aura ne mun karanta wani hadisin ya fi sau nawa a wannan abin da yake haramun abin da yake halal mubah abun ya mace ta fito waje ta bayyana ba ta yi laifi ba shine fiskarta da tafukan hannunta amma duk gangar jikin ya mace shari'a ta ce a waje ta bayyana wannan haramun ne kuma bayan haramcin ma akwai tsinuwar mala'iku aka an bayyana wannan musamman abin da ya shafi gashinsu da kuma al'aurarsu ta abin da ya shafi kirjinsu ko bayansu a bayyana da gangan dan jan hankali ko dan iskanci to wannan babu shakka akwai la'anta da tsinuwar mala'iku akan wannan ana fahimtar wannan yasa wani malami yake cewa ita ya mace inda an fito waje inda ta kai shekarun balaga to da ita da uwata hukuncin su daya kullum muna faɗar wannan wai ba dan ke budurwa bace an baki dama ki shiga da ke ga dama ko don ke ba zaura ba ce a'a da ke da maman ki da haibe ki inda ke kai shekarun balaga kin fara al'adar haida to a waje da ke da maman ki hukuncin ko a shari'a yana kin san dai maman ki ba za ta fito ta bayyana tsingashin kanta ko ta bayyana kirjinta ko ta bayyana korinta kin san maman ki ba za ta yi wannan ba to ke ma haramun ne ki bayyana ana fahimtar wannan yasa dole a sanya ido game da wanda Allah ya bashi kiwon yaya mata dole sai an yi kamar ana yi sai an yi da gaske ba don mace shaidancinta yana da yawa ya sa ma da Allah yake maganar kaidinsu ya ce inda kai da kunna azim babu shakka kaidin mace iya da girma amma da ya zo maganar shaidan sai ya ce inda kai da shaitani kana za'ifa amma shaidan duk iskancin shaidan sai Allah ce kaidin shaidan mai rauni ne akan kaidin mace ya ce fa mace za ta nuna wa babanta da mamanta gashi ta tafi makaranta ko ta tafi unguwa da kyakkyawar shiga ta kamala da lufayar da kaɗinka mata da sutura ta mutunci amma ‘yar wannan jakar da suka rataye to wa'ansu akwai kayan ya jujo majujo a ciki a fahimta ko kuma lufayen da ta sa tana fita tana barin eriyan da za a iya ganin ta a faɗa maka to sai a kwaɓe lufayin a sashi a jaka a ɗauko ɗan ƙaramin gyalen nan mai rufe iya wuya a sashi kina kama yau aƙalla za ka samu mata rabi daga cin 'yan mata ma'ana 50% suna da wani al'adar shigar da za su fita daga gida da Allah zai kai ka gunda ka je ba da irin wani su zaganta in an gama shakkiyancin kuma za a dawo gida sai a sanya wannan sutura dai a dawo da ita kaga wannan da yawa iyaye ba san wannan ba ina da kyau in yarka tana kamar jami'a wata ran kai shiga bultu ka je ganta wallahi ka je har in bodin take ka je har hostel din su kar ka faɗa mata zaka je in dai ne ka fuskanci lokacin da an fito ba a lacce haka ka je ka kai ba za ta ka gani duk abin da gani kuma sai ka sai ka yi kai kai gunji a kansa amma da yawa bar musu ragamar to iya cin abin da shi dan yake ingiza su suke yin abin da kuma suke jawo kansu sinuwa ko harkar biki ko yarka ta tafi biki wani gari musamman a ce bikin kawa to Allah ne san abin da yake agoka kawa ce a makaranta kawa a unguwa wai kawai bikin kawa ta wanke kafa ta sa kaya a jaka ta tafi wani gari kuma ita kadai wannan ba so sakaran uba ba zai wannan Allah wallahi sauna sosai saboda ita ya mace kiwo kamar kamar hada fetur da wuta take ba in dai mace ta kai shekarun balaga to hadarin haduwar ta da namiji wallahi tamkar fetur da wuta ne a gaban idan ka baya aka kare balanta na ba idan ka saboda ka irin wannan yana da kyau a dinga kula sosai ko a gari ɗaya ake tana gaban ka to ka dinga kula da rayuwarta ka dinga monitoring ɗinta akai akai har Allah ya baka iko ka aurar da ita ka huta shi kenan amma matukar tana gaban ka to wallahi aiki bai kare maka dan tana zuwa islamiya haka ake so tana lullube kanta haka ake so to amma ka dinga bibiyarta ka dinga bibiya ko harkar wayoyin nan na zamani ɗakinka daban ɗakinta daban baka samu da rike kula da daddare ba baka sani ba akwai rahotanni da yawa kan ƴan mata da daddare a ɗakunan su abin da bai kamata ba da wayoyi ga shi ko a dinga ɗaukan hoton tsiraici ana tura wa samari su ma suna turo musu ko ana abubuwan da bai kamata ba shari'a ba tare da shi ba kuma a gidanka ake baka sani ba akwai sakaci da yawa da haka yake haifar da irin wannan bala'o'i wanda suna daga cikin abin da ya hana mu zaman lafiya suna daga cikin wallahi duk irin wannan abubuwan da sakacinmu ne ya jawo ba wai kayi kayi kayi abin ya fi ƙarfinka ba to iya cin abin da zai rikide kuma bala'i da musiba a cikin al'umma Allah ya samu dace to da namiji shi ma iya da wannan tsari wani zai sa gajeren wandansa tun daga gaban babansa da mamansa ya fita shi ga dan bal shi ga Maradona ko Fele ko haka zai fito unguwa tsagal tsagal tsagal tsagal ya tafi bayan gari ya tafi bal kawai shi ga mutumin banza ga babansa ga mamansa ga abokan mahaifinsa kuma ya kai shekarun balaga wannan ba tarbiyar mu bace ba tarbiyar mu kuma ba al'adar mu bace in za ka yi ballin ka sa kayan ka jika ka jika ta kayan ka amma ka ketawa al'umma haddi ga yan mata ga mata ga dattawa a ce ka sa gajiyar wando da ko gwiwar ka bai rufe ba ka fito ka ratsa unguwa ka ratsa gari zaka tafi wannan ba mutunci bane to daga saman gwiwanka duk abin da ya bayyana kai haram in dai a waje ne saman gwiwarka iya cikin al'aura mugallaza wanda in ya bayyana da gangan kai ma kana cin wanda Allah ta'ala yake fishi da kai ana fahimtar wannan da ke ko to saboda haka mu gane cewa shi motsa jikin da aka ce a yi to a kula da wannan da abin da zai kawo ishtiraki haduwar mata da maza a guje masa da abin da zai kawo alkashf abin da zai kawo bayyana tsaraici a guje masa wannan wadi al'adabiya da shiga club-club shi ne jam'insa wannan nadwa ne ko kuma wannan jam'insa shi ne nawadi fanida unadiya ko sanada uzabaniya nadi shi ne mufurat shi ne club nawadi kuma club-club haka wanda ake zuwa a cashe rawa a yi ta abin da aga dama da niyyar motsa jiki to shi ma matasa musulmai su kiyaye wannan iyacin abubuwan da shari'a ta haramta shine alkhaliya min al-ikhlad shabab wal fatiyat dole ka kula da abin da zaka kiyaye bacha kudidiniya tsakanin matasa maza da matasa mata duk motsa jiki a kula da wannan awarewa abin janna malike cewa kullu zalika yulhi shabab an tafakkiri fi ghariza al-jinsiyya tun daga kai shi auren zuwa azmin zuwa yadda kai babban mutune da rashin daukan kaskanci da motsa jikin an fahimci wannan to yake cewa dukkan wannan yul hashabab iya shagaltar da matasa an tafakiri game da yawan tunani fi ghariza aljinsiya cikin abin da yake motsa sha'awa ta jinsi ya azumi ga hinna ba maza Allah ya ce azumi iya rage sha'awa ayo fa man lam yastadi fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija duk wanda ba shi da halin aure ya ta azumi do azumin zai zama to kamar abin da yake rage mai sha'awa kuma shi ma duk mutumin da yake son mutunci bai san kaskanci to babu shakka ba zai kula matar da ba ta saba an bayyana in dai kana son mutunci da ba ka san kaskanci to ka kiyaye kula matar da baka da alaka da ita in kuma harkar ka haka to babu shakka mutuncin ka kullun zai zuya gasa to kaga sanya wa kai rigar mutunci da rashin yarda da kaskanci to iya cin abin da zai gyara mata shi rayuwarsa an fahimci wannan abu na gaba shine riyada din nan dai ne matashi ya shigalci da motsa jiki ta hanyar shari'a da ta dace to shi ma zai dauki hankalinsa daga abin da ya shafi harka ta mata da abin da ya kama da wani an fahimci wannan shine yulha yulha yulhi ash-shabab ko al-tafakkir fi ghariza al-jinsiyya wa yufiduhu fi ibtil ibtiadi an-zina kuma hakan zai kokarin nesanta mutahi daga zina allazi tadurru shabab fi jismihi wa akhlaqihi wa dinihi ko kuma wa akhlaq wa akhlaquhu wa dinihi an bayyana da yake mafa'ul ne mafa'ulun bihi ne cewa hakan bayan ya nesanta matashi daga zina wanda zina tana cikin bala'i manya-manya wanda duk wanda ya ci karo da wannan matukar Allah bai sohi da jin kai a kusa-kusa ba to iya cikin zunuban da yake da wahalar bari zina da shaye-shaye suna cikin zunubai da suke da wahalar bari akan wanda ya shige su ana fahimtar wannan zunubai ne masu wahalar bari da harkar bokaye zunubai ne wani masu ya zo ya yi ta kuka ya tuba amma wala 'yan watanni kaɗan sai ya koma ruwa kuma sadaka duk wanda Allah ya taimake shi bai samu kansa daga cikin wannan musibar ba ya gode wa Allah kuma ya ƙara neman tsaro daga Allah kare faɗa cikinsu suna cikin zunubai masu wahalar sha'ani saboda kaɗan adam musamman matashi wanda ya kai shekarun balaga iya jin motsin sha'awa gashi bahi da aure to dole ya dinga yin wannan abubuwan domin tsarewa kansa mutunci da kuma roƙon Allah cikin azuminsa da karatun Qur'aninsa da sujjadarsa akan Allah ta'ala ya tsallakar da shi wannan gadan tunda gada ce mai hadari ana fahimta musamman a yanzu da gashi nan zina ta zama ta zama abin ma da wasu ma ba sa kiyamata yanzu wani ma in aka ce ai ga wani matashi musamman iya samun kuɗi bai harkar mata har mamaki ake wai dan kauye ne shi bai waye ba in kwarar ka yi ta zama ɗan ƙauyen ka bi gidaji da ka je ka yi abin da Allah ya haramta ka shiga uku duniya da lahira saboda ka irin wannan injimala ita zinan tana iya zama sanadi cutar da matashi a gangar jikinsa an gane ko ya duru shabab fi jismi ai ga cututtuka na na ɗaukar ai ga cututtuka na wanda ma ya bayyana da wanda ba a bayyana ba wanda bai bayyana ba duk a harkar zina na ɗaukar su kuma wani ikon Allah da hikimar Allah wa'ansu jinyoyin wanda suke da alaka da wannan kashi casa'in da tara idan ka ga mutum da ya rito a harkar matar banza ne da wahala a ce irin hanyoyin da ake ce ana kamuwa ana kamuwa sai Allah ya toshe ba a kamuwar duk inda ga irin wannan musibar kashi casa'in da wani abu wala a harkar zanace zanace aka same su wanda suka bayyana da wanda ma ba su bayyana ba suna akwai cututtuka wanda suke zama illa ga mutum wa'ansu a lokacin za su faru wa'ansu a sai shekaru sun ja za su bayyana a harkar zina duk ana cin karo da wani an fahimci wannan kuma a hankalce ma ɗan adam ba a yadda ya biya buƙatarsa bai ta ɓangarori guda biyu haka Allah ya ce ita ɗaya hanyar ta toshe kanta da kanta ɗaya ce a buɗe ila ƙiyami sa'a ƙur'ani ya ce wallazi na hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim ita ce ta farko aw ma malakat aymanuhum to ita wannan malakat aymanuhum ta toshe kanta an bayyana ta toshe kanta da kanta domin yanzu babu inda ake mallakar bayi a shiryance babu wannan kafar Allah da kansa ya toshe gayansa to kaga yanzu hanya ta farko wanda ita ce daya daya da aka yadda matashi ko matashiya ko mace ko namiji su biya bukatarsu ta alakar jinsiya da kuma samar da ɗa a ban ƙasa to hanya guda ce ita ce hanyar auratayya an bayyanta kuma duk wata albarkar ɗan adam to tana faruwa sanadiyar aure ne in ka ga mahaddacin ƙur'ani daga gidan aure gudu in ka ga babban malami iya amfanar da al'umma daga gidan aure gudu in ka ga mai kuɗi mai tausayi mai imani mai ɗaukar dukiyarsa ya yi wa addinin Allah hidima daga gidan aure ya fito in ka ga shugaba mai adalci mai ƙoƙarin kyautata wa al'umma wajen mulkinsa daga gidan aure ya fito in ka gaba saraki haka kai tun daga annabawa har sahabbai har tabi'ai har tabi'ut tabi'in hal atba'ul atba'ul atba'ut tabi'in har salaf da khalaf duk ta hanyar aure suka fito duk ta aure suka fito to kaga duk wani alkhairin da dan adam zai shuka a bayan ƙasa to ya biyo asali ta gidan aure ne an bayyana wannan to kai kuma ka dau wannan alkhairin da Allah ya maka wanda ya sama shi a jikinka ba tare da ka biya ko kwabo ba sinadarin da zai zama sinadarin samar da ɗa da Allah ya biya kowa daga cikin mutane to ka ɗauna ka je ka zama da shi a banza da wuri wannan zinar da ka je ka yi akwai yiwuwar ƙoyayen halittar da suka fita ta wannan layin akwai yiwuwar ɗa ne nagari mahaddacin ƙur'ani ko mai ilimi ko mai tausayi ko kaza ko kaza inda ka bari ya bi ta kyakkyawar hanyar da Allah ya yarda to ka je ka sanya ita mummunar hanya kuma ta mummunar hanyar ma duk an tattare hanyoyin da ake ganin zai ma iya fitowa ya zama mutum an sha wannan an toshe wannan an sa wannan an yi kaza wannan ka je baiwa da kima da Allah ya baka shi ne rijula din ka je ka zubar da ita a banza to kana ganin ko a haka Allah zai barka wallahi ba zai barka ba abba zai barka ba ka dau abu mafi tsada wanda yake producting na dan adam wanda zai iya zama alkhairi ga dubban al'umma ka je ka watsar da shi a banza dole wannan kadai ya isa yasa ku shari'a da Allah an fahimci wannan kuma ga cutar da matar duk matar da ka yaudare ta ka cuce ta ka yi zina da ita to samanta ma'ana iyayenta kakanninta ka cuce su ƙasa da ita ƴaƴanta har jikokinta ka cuce su duk wani ya cikin kaɗan daga cikin illar zina kuma ita zinan mun karanta mun gani a littafi ko a maganganun malamai duk wanda ya yi zina iya kammala zinar ba shi minti ɗaya minti biyu zai dinga nadama a rayuwarsa ko arne ne wannan nadamar ta da ya sani da yi ba wallahi tana nan amma da yake bala'i ne kuma gobe sai koma saboda duk mutumin da yake son mutunci bai son kaskanci ya guji harkar matan da ba nasa ba ya guji wannan ana fahimtar wannan yasa duk inda ko da Allah ya rufawa mazinaci asiri iya ta zina ba a sani ba ba a gane ba to malamai sun ce wallahi muru asa ƙimarsa wallahi zuba take ko da asirinsa bai tono ba in da al'umma suna ganin su da kima da mutunci ana martaba shi wallahi yau da gobe yau da gobe wannan zina ta zamto sanadiyar kwarewar mutuncinsa a fiskar sagagun mutane sau daga wannan hanya ce wanda ubangiji da kansa yake cewa sa'a sabila ita hanyar da ake bi ma'aizan ta yi muni ba ma zinan ba ba a hanyar da za ta bi ka tafi ka yi zinar to mummunar hanya ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala so da ka kiyaye wannan malamai suke cewa a hakan zai zamto cutarwa ga dan adam jikinsa mutum gangar jikinsa duk mazinaci gangar jikinsa akwai cututtuka akwai illoli wanda suke dambar a jikinsa ya sani ko bai sani ba sannan wa akhlaqahu ɗabi'unsa ma za su cutu duk mutumin da aka ce ai wani mazinaci ne to la qaddar Allah ko mahaddacin Qur'ani ne wala sai mutuncin sa ya zube kaga dai mahaddacin Qur'ani iya cikin mutane masu kima a cikin musulmi iya cikin mutane masu daraja a cikin al'umma to a ce shedan ya ja kafar sa yayi zina har asirin sa ya bayyana a gane mazinaci ne to wallahi tallahi sai kimar sa ta zube ballantana kai buga magari zauna gari banza Allah wallahi wanda ba Qur'anin ba hadisin kuma ga ka ga zina ya san kimar ka da wuri za ta zube dauri to girman mutum da iya zina to kimar sa zubewa take an bayyana wannan wadinahu addinin ka masa ya cutu yanzu misali la qaddar Allah a samu ne shahara da zina har a gane dan Allah idan ga ya shiga gaba iya limanci zaka bi shi in ma ba haramun bane ka bi shi tunda zunubi daban ingancin sallah daban ba su haduwa to amma hankalinka ba zai kwanta ba a ce ga wani tattaccen mazinaci ne amma kuma shi ne limami kaga yi ba kima ba kima ba daraja kai kola don ne mai kiran sallah ana zarginsa da sire da matan banza wallahi ta masallacin sai ya samu rahin daraja a mutane wannan ka'ida ce ta shari'a hanyar ba mutunci a ciki ba kima duk kima da daraja da mutunci to duk wanda ya shiga harkar matan banza to ta zube an bar shi kwankwansa kawai ba shi da wata kima abun mutane ana ganewa addininsa masu ya cutu to sai malai ke cewa a fa'in da ma ya shuru shab a duk lokacin da matashi ya ji a jikinsa shine shu'ur ji a jiki kamar filin haka kai filin din wani abu a jikinka shine ash-shu'ur da larabci duk inda matashi ya ji wannan bi quwa ghariza jinsiya duk lokacin da ka ji sha'awa ta taso ma a matsayinka na matashi musulmi to malam sai ya ce amma alaihi ba abin da ya rage ma ga sha'awa ga kuma baka da aure kuma ga bin waccan hanyar haramun ne ka sani ga zubar mutunci da kima kuma kai ba dan shi'a bane balanda naka saki layi ko ka san su a addinin sa akwai halal ne kai auren muta din da shari'a ta haramta wannan qan'an albatta tun manzon Allah iyana a Khaibar ya haramta wannan da naman jaki da auren mutuwa a rana ɗaya aka haramta su hadisin hadisin sayyidina Ali radiyallahu anhu amma da yake mutane ne masu son zuciya har gobe suna yi amma sai su rufewa mutane ba sa yi har gobe suna yi sai dai kai in ba ahalin abin ba ne an fahimci wannan to saboda ka gashi awa ta taso ma gashi baka da aure sai ma rike ta alayhi illa an ya kuma bi amalin badni ya durru hadhihi taqa azzaida to ba abin da ke gare ka da kaji sha'awa ta taso ma shi dan iya ne mai wasa da hankalinka ko baka da iyali su a gurguje sai ka tashi ka ɗau wani aikin da zai shagaltar da ke daga wani shawar in ɗalibin ilimi ne ɗau ƙur'ani ka fara karanta in ma kai baka iya karatun ƙur'ani ba alwala ka masalla tafi asibiti gano mara lafiya je kama da ko tafi ɗau tsuntsiya share masallaci ko share mana darul ilimi dinmu ka ce malam da Allah bu man sarasa buɗe mu zan yi shara duk ka cire kafin ɗin ka share ka goge ka yi mofin wallahi kafin gama sai ka ji wani sha'awar ta tafi an bai wannan amma in ka bar sha'awar a jikinka baka dan wani action na korar sha'awa a shari'ance ba to za ta iya jefa ka zuwa ga musibi ana fahimtar wannan yau fa karatun da matasa ne ko karatu ne mai tsada gashi na muna bagoci sai malai ke cewa a dole tashi bi amalin badni yasrifu hadhihi taqa za'ida wanda zai juyar masa da wannan sha'awar wanda ƙari ce ta zo masa a cikin rayuwarsa ta yau da gobe wanda ita sha'awa ba kullum take dashi ba sai malike cewa farakdu lil musabakat dawila ko kuma a'a in ma duk ya rasa abin da zai yi ko ya kama jogin ya fita ya je bayan gari ya kama gudu kawai ya fita bayan gari ko stadium ko wanda aka killace ya dinga tsalle tsalle iya guje guje kawai da niyyar wannan sha'awar ta fita ta bar jiki shi wa hamalul afqal sai malike cewa daga cikin hanyar da zata kori wannan sha'awar atake shine kaje ka dinga daukan kaya mai nauyi kaje waje in kaje wajen masu nika haka kace da Allah waye aka nika masa buhun masara ina ne gidansa ku dora mu Allah ka lafto buhun masara kaje kace za ka yi wa wani gidansa in yace da kuna ga tafi billahi nama ko kuma ka samu irin 25 din nan ka dinga cika su da ruwa kana dauka kana zuwa wani masallacin kana zubawa a duram ɗin alwalansu ma'ana ɗaukan kaya mai nauyi iya cikin shi ma abin da ma dai ce iya zama sanadiyar tafiyar da sha'awar ta su ma a taki wal musari'a wal masara'a al musara'a shine wani abin da zaka cakuɗa da mutane ka shiga cikin mutane kuna gogayya da su ta hanyar alkhairi ko gona gun noma ko harkar kasuwa ka shiga ka fita ko harkar ina ne haka kai ga ka cakuɗa da mutane shi ma iya zama abin da zai ma tasrifin wancan sha'awa din wasibaq da gasa kuma shine asibaq kace kai da wani mu riga karanta izum izum izum izum baqara ni da kai ko kuma suratul baqara mai aya 280 da wani abu ni da kai mu gawa zai fara kaiwa ƙarshe ko kuma ga izu goma nan ni da kai mu gawa zai fara gamawa an bayyana wannan wa ta'allum ar-rimaya wata'allimu rimaya wasibaha ar-rimaya kama ar-ramyu ne da fita bayan gari wajen harbi koyan harbi da kibau an fahimta yima iya cin abin da zai shagaltar da kai daga wannan sha'awa ko kuma asibaha ko shiga ruwa tsulutsu a ruwa da koyan linkaya a ruwa wanda suke da wadatar ruwa kuma ka iya shi ma wani iya cin abin da yake ɗauke sha'awa والمباريات العلمية وغيرها يكففون الشهوة المباريات العلمية shine zuwa da gwada kwakwalwa wajen ilimi wani eh ai da kai muka yi haddatin baraku kaza to ai mun haddace da kaza zuwa kaza zan ma can ku kamun shine mubarayatul ilmiya ko kuma a'a ai ni musulmi ne kai musulmi ne to kamun abubuwa biyar a sallah wanda yake sa ai ba'adi kai ma kamun abubuwa biyar da suke sa ai kabli a sallah ko kuma menene zai sa sallah ba za ta gyaru ba sai ka sake da akalla dai ka biya kwakwalwarka tunani an gane da ke ko kowane sahabi ne aka ambaci sunan sa qur'ani shi kadai wata mata ce ita kadai a zatinta aka ambace ta a qur'ani kuma sau nawa aka ambace ta kaga wani a cikin mubarayatul ilmiya an fahimci wannan to wannan shi ma iya zama sanadiyar tafiyar sha'awa da abin da ya kama da wani an gane da kyau abu na hudu alkutubud diniya daga cikin abin da zai gyara matashi ya zama mutumin kirki to ya daura abota da littafin addini zama su ne abokan su ne kawayensa shi harkar neman budurwa ka je ku bata lokaci wajen hira in dai ba aure za ka yi ba to bata lokaci ne kuma damuwa ce wanda fahimta amma yanzu ba za ku gane ba Allah ba za su gane ba za mu dai muku karatun guji amma ba za ku gane ba ka san ba abu mafi takaici kana cikin wahala ba ka san wahala kake yi ba he dai wanda kake he dai wanda kake gefen kake yake tausaya maka Allah daga cikin wahala da aikin banza shine neman ƴan matan da ba aure za ka yi ba iya cikin wahala marar dalili wanda dole a tausaya ma an fahimci wannan amma an aure za ka yi ba laifi ba ne ka je ka nemi izini gun mahaifa su ba ka dama ku tattauna shi ma kar abin ya ja lokaci kar a bari abin ya ja da yawa ka ganta eh an ba ku dama ku tattauna karo ɗaya biyu uku an gane an fahimci juna tana son kana son ta mahaifa su yi guwa zuwa sa aure a aure kawai duk wani buri da wani abu na yayi duk a rabu da shi wannan duk shine abin da shari'a ta ce ayi kuma abin da yake wahalar da mu rashin bin wannan layi za ga wai matashi iya neman aure sama da shekara biyu wani ma uku to me zaka ce mata Allah ji kan Dr. Idris ya ce shi wallahi auren matansa huda ma bai taba yin hira ba shi matansa wani amma bai taba zuwa ya ce wai ki fito ku yi raba ta yace me zan ce miki yace zan ce ina son ki ina son ki ina son ki ne domin zan ce miki kin ganni eh kin sani kina kauna ta an tambaye kina so na shikenan magana ta kare amma ai shekara uku hudu kana hira to me zaka ce ai da idea ma ta kare ai in ƙarya ce an yi an yi ta wuce ma saboda ka wannan al'ada ce muka gaje da gaskiya al'ada ce ba addini ba ne al'amari na addini an ba da dama a yi kitaba abin da ake nufi da kitaba shi ne tattaunawa tsakanin manemi da wanda ake nema an ba da wannan damar kuma abu mai mutunci mai security kamar a gidanka kuma kar a basu su biyu kawai da wani a gefe abokinsa ko kawarta ko a cikin gida ko a wanda ake jin motsin mutane dai ku tattauna da ita ka ganta ta ganka ka faɗi manufofinta ta faɗi nata ta gane me ra'ayinka game da ita ita ma haka saduwa ɗaya biyu uku shikenan ya isa sai me ci in iyaye suka tabbatar da kai mutumin kirki ne kana da kima kana da mutunci kuma yar ta ce eh tana son ka magana ta kare ai sai a kulle wannan kofar zancen kuma sai a jira lokacin aure amma barin wannan kofar hirar a buɗe akwai fitintinu suna shiga da yawa an fahimci wannan da ke ko to daga cikin abin da zai sa ka zo mutumin kirki in ji malam ya ce kutubu diniya ka ɗaura abota da littattafai na addini ma'ana ka zama cikakken ɗalibin ilimi yanzu a nan dai ga ku a nan unguwar kuki wa'ansu kuma da su muka fara wannan karatun tun farko yanzu idan na ce ku faɗa mana littattafan da muka yi daga farkon darasinmu zuwa yau sunansu kawai na san wajen rabin cikin maktabar nan ba za su iya amsawa mun kammala littafi kaza da ya kare muka sa wani da ya kare muka sa wani wani ma maimaita shi muka yi akwai wani muka maimaita to ya zamto amma da kai ɗalibin ilimin ne ko da baka yi baka ce ga abin da ke cikin karatun ba a sunansu dai ya kamata ce garke su to abin da yake so ku gane shine ka zama ɗalibi kawai zama littafi ne abokinka can ana darasin kaza kana da littafi abu can akwai malamin da yake koyar da kaza kana da irin littafi ka san inda ka tsaya ka san inda za a tashi kana da malami a zaure personally wanda zai baka lokaci kana zuwa kuna karatu da shi to wannan iya cin abin da zai sa ka zama mutumin kirki abin janna sai malik ke cewa wa ahammuha qira'atul qur'anul karim yace babba mafi mahimmanci kuma daga cikin littattafan addini shine alqur'ani ka karanta alqur'ani ka fahimce shi ka haddace shi ka san ma'anonin ayoyinsa to wannan shine ilimi mafi tsada a gun musulmi ana gane ko shine ilimi mafi daraja ko mafi tsada a ce Allah ya taimake kana da alaka mai kyau da kai da alqur'ani ka koya ka iya kuma baka tsaya ba kana kokarin neman ilimi a cikin sa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin Usman dan Affan Allah ya kare da shi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku inji manzon Allah shine mutumin da yaje ya koyi qur'ani kuma yake karantar da shi in dai alkhairi kake nema to manzon Allah ya ce wannan shine fi alkhairi a cikin mutane ya sha wahala ya koyi karatun qur'ani ya iya kuma ya zo ya sa ɗalibai iya koyar musu ƙur'ani to wanda shi ne fi alkhairi a cikin al'umma an fahimta daga alƙur'ani kuma wal ahadisin nabawiyya sannan kuma ka sa ilimin sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce tun daga ƙasa ƙasa ka fara arba'unan nawawi zuwa su bulugul maram zuwa siriyadus salihin ka daga sama sama ka tafi su nisa'i ibnu majah abu dawud kai ga cikin muslim bukhari kai sama su mutsa malik a ce duk kana da alaƙa da waɗannan da su ba wani su ne a ƙasa-ƙasa da kutubul ahadis an fahimta sannan wa kutubu tafsir sannan bayan ka yi ilimin ƙur'ani ka san hadisi to ka yi nutso cikin littafin tafsir kama abin da ya shafi irinsu littafin ibn kasir tafsirinsa irinsu littafin ibn jirir tabari irinsu littafin abdurrahman sa'idi wannan wannan littafin tafsirinsa gashi nan annasili wannan sun na bagawayi iya uturas duk ga sunan littafan da za ka shiga ka ga aya ɗaya malamai sun mata fassara da hadisai da maganganun malamai wajen maganganu goma akan aya ɗaya kuma kowane ga dalilin da sa aka fassara ayar da shi to wanda shi ma iya sa mutum ya zama mutumin kirki sannan wastihfaz shay min alquran wal hadith ghaiban sai marikicin bayan ka karanta karatun zube za ka iya buɗa ka karanta sannan kuma yana da kyau a ce istihfazu shai ka haddace wani abu daga cikin alkur'ani in san samu ne ma ka haddace ƙur'ani ma gaba wani malamin mai yake cewa baka so ka zama ɗalibin ilimi ba inda har baka haddace ƙur'ani an gane ku in kana so ka zama ɗalibin ilimi to kama farkon abin da ake bukata a gare ka da ce ƙurari shi ne kayan da za ka zama ɗalibin ilimi ke ana fahimta saboda haka ka haddace wani abu na alƙur'ani walhadif da ghaiban ka haddace wani abu daga hadisi a zuciyarka shi ne ghaiban ba tare da kawo buɗa ka gani ba wal'itila'u ala siyarin nabawiya sira annabawiya sannan ka dinga leƙe-leƙen littafin sira sirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga littafin sirar din da kulasa din nan ta ɗaya ta biyu ta uku ka faɗa manya-manyan littafin sira da shama'il ga shi nan duk ka shiga ka ga yadda manzan Allah har tafiyarsa har zamansa wani irin zama ya fiye yi wace irin tafiya yake yi abinci wanne ya fi ci a sitarar kaya wanne ya fi sawa duk wannan iyacin abin da ya kamata musulmi ya sani a ɗabi'unsa me ya fi so a matsayinsa na manzonmu abin koyinmu an gane da ke ko to wannan ba za ka same su ba sai ka fada cikin littafin sira wa tarihul khulafa ar-rashidin daga cikin abin da zai taimake ka ka zama mutumin kirki ka dinga karanta littafin wannan tarihin khulafa ar-rashidin abubakar umar usman ali a ce allah akalli kana da wata nufza ilmiya a kansu akalla kana da ɗan tarihin abubakar da umar da usman da ali kasan tarihinsu da gwagwarmayinsu da abin da kowa ya fi fice a kansa da irin matsayin kowa a gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallama da irin mazaya da kowa ya samu a cikin musulunci wannan yana da kyau musulmi ya yi wannan wal ulama al mufakkirin ko kuma wal uzama al mufakkirin kai yau ƙasa kuma manya-manyan mutane masu kawo tunaninsu ya kawo addini ci gaba ka dinga ƙoƙarin saninsu da tarihinsu abin da ya shafi irin manya-manyan malamai tun da kan irin su imamu malik ka gangaro irin su bukari irin su ibn taimiyya ka gangaro manya-manyan malamai dai da tunaninsu ya amfanar da addini su ma ka yi ƙoƙarin sanin wani abu daga cikin rayuwarsu iyacin abin da zai taimake ka zama mutumin kirki abu na gaba sima al-muhadarat ad-diniyya wal ilmiyya ka dinga zama kana sauraron darussa na addini an fahimta a kullun ga darussa nan ana yin su majana free of charge ba inda zaka je ka zauna ka yi ji karatu a cikin ka biya babu wani gumma littafin za a siya ka zo ka dauka ka zauna ka gani kyauta domin albarkar ilimi albarkar karatu amma duk da haka al'umma da yawa ba su zuwa sabanin gidan bal ko gidan rawa sai ka biya ko a sai an biya ake zuwa ko to sai ka biya ga zunubi ga ɓace rai ga zubewar mutunci duk akwai a ƙarƙashin wannan amma wajejen addini iya nan ana zama ana ƙara wa juna sani ana samun nutsuwa ana samun lada kuma ana fahimtar wannan to kaga wannan shi ma zai sa mutum ya zama mutumin kirki zama domin jin almuhadaratul diniya darussan da za su amfanar da kai sallah ake magana akan ta tsarki ne mu'amala ne irin wannan yadda mutum zai gyara rayuwarsa a addinance ya zamto karka yi nisa da wannan gurabe karka yadda kai nisa amma yanzu abin takaicin wani ma rabon da ya zauna ya ji ƙalar lahu ƙalar rasul tun ramadan tun ramadan gashi kage yanzu har mun raba abin an ci rabin shekara yanzu gaban mu azumi bai wata biyar da 'yan kwanaki ba amma wani ya zauna zaman awa ɗaya ji ƙallawa ƙallar rasul ba zai iya yi ba amma iya da zaman musu iya da zaman shiga facebook da whatsapp iya da zaman kallon bal da musun kallon bal duk iya da wannan zaman da musun siyasa amma zama ya fahimci addininsa ba shi da wannan lokaci kaga wannan ɗibgegge ne a rayuwarsa kenan iya cikin ya alamuna zahiran min alhayati duniya sai malik ke cewa a wal qur'anul karim min iza'atil qur'anul karim wa ghayriha da zama domin jin yanda ake rera karatun alqur'ani irin su khalil khusari irin su malam ahmad mishawi irin su abdurrahman sudais irin su matarud irin su mahir da sauran dai qurra din nan wanda karatunsu ya bazo a duniya ga sunan ya zamto kana da lokacin da zaka zauna kana sauraron su minti 20 ne minti 15 minti nawa a rayuwarka kullun a ce kana saurara bayan kai kuma ka saurara kai wannan shi ma iya cin abin da zai gyara zuciyar mutum sai malik ya cewa al-khulasa summary ad-dawa'un nafi' lil-shab malik ce magani dai magani ine ad-dawa'u magani mafi amfani ga matashi an fahimta yace huwa zawaci ne aure shine magani mafi amfani ga saurayi kaga akwai wasu gwamnatin jihohi da suke yin aure fi sabilillahi go yanzu ma na ji wata jihar ta yawa ta ce ta kirawo wasu malaman addini ta ba su tsare-tsare su je su shirin da za a aurar da matasa maza da mata da zawarawa da sauransu kamata dijiyoyin musulmi suna wannan kuma wannan auren auren aure irin wannan tun tun sahabbai ya samu asali an ce lokacin Abu Huraira afwan kai lokacin Umar bin Abdul Aziz yayi wannan da aka samu ta ganima a musulunci bayan an sai makamai an sai littafan karatu an toshe matsaloli sai shi kuma ji a samu matasa a musa aure ana yi an bayyana wannan saboda ka akwai gwamnatocin da suke yi amma wannan gwamnatin tamu ni ban ji ta yi man sarsu ta yi ni dai ban ji ba gaskiya eh haka
wani malami ya tsalle ya ce a yabe kudin bai kai ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza karshe ne sai ta fi ce an yafe sauran kudin da kuna amarya ta yafe tukuna ka daura auren kuna ta daura To.
yanzu malaman kan sun hango wannan bala'in zai iya sa auren maye baya an ce mafi kai kusa da ki kuka yi ta maye kuma gaba yake to ɗaya sa bai ko to kaga yana yin gaba yau to yana yin gaba to shi yanzu sun dawo da shi dubu da biyu ko kuma sun ne bro Eh, ya ka dai an rage wani abu to Allahu alam to abubuwa ne da dama matsalar matsalar shine da matsalar da aka samu shine da ita gwamnati ba ruwanta da addini shine babbar matsalar duk abin da mutum ya ga dama shi zai yi shine babbar matsala babu da control amma yanzu dole za ta sa a dawo kuma a beka malamai ragamar abin a samu mafita domin yawan marasa auren kullun yawa yake kuma illar ma bayan an yi auren kuma zaurawa yawa su yi. zawarawan yawa suke ga suna yan matan yawa suke yi matasan kuma ga suna ana sa auren mu wahalar rayuwa ta ana yi shi so daga wannan dole a san irin abin da ya kamata a yi domin a sassauka wannan abubuwa sai malai ke cewa a fa in lam yakun idan kuma auren ba zai yi ba fa sawm abu na biyu shine azumi matashi ya dinga azumi har in bashi da halin yin aure wata sami da kuma mutunta kai da rai- da- da- da rashin yadda da karbar kaskanci abu na gaba a riyada motsa jiki abu na gaba al'ilmu nafa ka shagaltu da ilimi mai amfani wa huwa maskanun muqawwi kamar wani abu ne da zai kasantar da kai karfafa ka yanfa wala yu'zi wanda shi ilimin addini kullun amfanar amfanarwa ke ko baya cutarwa summa hibdul bas daga baya kuma ka dinga rufe idonka karka ga matan mutane ka dinga kallo har sai ta bace a karka yi wannan da kaga kaga ɗaya to shi kenan kau da kanka na ɗayan da an bar ma an gane ko amma wala tattabi'un nazara nazara aka manzo Allah shi ganin farko ka je amma ka sadaka amma kar ka ƙwara ido Allah ji kan wani malami ya ce in ganin farko an ya ƙwara ido ba bai kau da ido ba an gane ko abin da da ake bukata kawai ka ganda shi kenan ɗauke ɗauke kanka kawai shi kenan amma bibiyarta da kallo to shi ɗanci iya iya shigowa kuma za ka iya aikata haram sai malai ke cewa sun mahibdul basara amma na hallahu an sannan ka kiyaye idonka ka rintse shi daga cikin abin da ubangiji ya hana ka kallonsa wali iltija'u ila Allah babban al'amari na gaba kuma ka jingina zuwa ga Allah ka dinga addu'a kana qiyamul laili kana azumi kana addu'a Allah ya yassare ma yanda zaka yi wannan aure din an yusahila lahum zawaj shine ko kai dinga addu'a Allah ya hore ma yanda zaka yi aure in kana zauna ma wani alaji ya ce mata ware ga sana'a ga gidan da zaka zauna kuma ga iyata ba shikenan addu'a ta ci ba kaga addu'a ta ci haka ake so yawa sai ga sana'a inda baka da abin yi ga dan kun da zaka tsugunna kuma ga iyata zan aura ma haka shikenan kaga addu'a ta ci ba za su iya ba ko a ba sa yi dai kan ba ba za su iya ba dai ba sa yi ni man taba jin wanda ya hakan ba saboda haka ya kamata masu hali su dinga kwatanta wannan domin musulunci kullun addini ne da yake buƙatar faranta wa mutum rai duk wanda ka masa wannan ka sa mai farin ciki a zuciyarsa kuma Allah ne ya san ta inda zai masa kayya an gane ko ah matasa an ji laushi laushi Allah ya samu dace ina ganin mun zo gun da zamu tsaya insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da muka yi kuma Allah ta'ala ya dauke mu daga kan shi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da son zuciya ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya samu dace da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu to Allah ta'ala ya mana albarka Allah ta'ala ya samu gama da rayuwa lafiya Allah ta'ala ya ji kanmu an sauna an juya ko shi ke Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya a kullun a irin wannan zaman ba za mu manta da saka dagaci a cikin addu'a ba marigayi Allah ya ji kansa da yana nan da yanzu muna tare da shi a nan akwai aminin sa sarkin Hausawan Gabuka shi ma muna ƙara masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da sauran dukkan masu larurai a kusa da nesa Allah ya yi musu abinda muke fata abun Allah na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi abinda muke jin tsoro kuma Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka fahimtar da mu abinda muke karantawa Allah ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa masu taimakon addini Allah ka taimake su yan midiyar mu Allah ta'ala ya karfafe su ya taimake su ya kara musu basira da fikira ya kara tabbatar da digadigar su akan wannan aiki wanda ya assasa wannan maktaba Allah ya mai sakayya da alkhairi Allah ka jikan mahaifansa da namu Allah ka ba shi kariya a rayuwarsa da mu duka Allah ka sanya masa albarka a hanyoyin samun su da namu Allah ta'ala ka masa albarka a rayuwarsa da iyalansa da mu gaba daya dukkan wanda ya zo wannan maktaba Allah bai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin wannan gurabe Allah sa da rabar mu a ciki Allah ka haramta Allah ka hu Allah ka haramtawa shedan cin nasara akan mu Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rudin shedan Allah ka kai mu gaci da imanin mu ya rabbal alamin kasar mu Najeriya garin mu na Gombe da jihohin mu gaba daya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu karuwan arziki wannan damuna ta mu Allah ka kai mana karshen ta da albarka kaka da ta fara bayyana wa an sun gurabin Allah ya sanya albarka Allah ya sanya albarka cikin abin da aka noma Allah ya kawar mana da yunwa Allah ya kawar mana da talauci Allah ya kawar mana da kakana kai da jinyoyi garuruwan da ake samun fitintinu abin da ya shafi Sokoto Zamfara Kebbi da sauransu Allah ya kai zaman lafiya Allah ya kai zaman lafiya Allah ya kai nutsuwa da zaman lafiya Allah ya mana albarka gaba ɗayan mu Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم